أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da mu cikin wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala muna fata abinda za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana na jiya ok har yanzu dai muna nan cikin wannan babi da yake magana kan zakka za mu tashi wa zakatul fitr ne wa alal asagir zakatukum na to insha Allah za mu dora kan inda muka tsaya mawallafi na wannan littafi Allah ya gafarta mishi wannan shine darasin mu na 51 insha Allah malam ya ce wa alal asagir zakatu akan ƙananan yara akwai zakka mun soma maganan jiya za a cire musu zakka fi amwalihin cikin dukiyoyinsu fil ain wajen kuɗi ne wal harsu ko dabbo a kayan gona wal mashiyati ko kuma abin nan dabbobi za a ci gaba da cire musu wannan zakan ita wannan ibada ta zakka tana ɗaya daga cikin abin da ba a duba cewa sai mutum ya balaga inda ya samu nisabi shekara ta kewayo a kai wannan nisabin shi ya nemi kuɗin ko kuma an bashi ne ko kyauta aka masa ko kuma gado inda har shekara ta kewayo ta same shi da wannan nisabi to za a cire zakka ba a duba cewa wannan yaro ne ko babba na'am malam ya ce wa zakatul fitr hakan nan ma zakka na na abin nan zakatul fitr zakan kono shine na azumin ramadana to shi ma ƙaramin yaro ana cire mishi wannan zakka ɗin wala zakata ala abdin to amma ka sani babu zakka akan bawa wala alaman fihi baqiyatul riqi hakan nan akan wanda akwai sauran bauta a jikin shi mun gane ko ana samun irin wannan mutane biyu sun haɗu sun sayi bawa to sai ɗaya ya ce shi ya ya abin nan ya ya yanta nashi bangare din ɗaya kuma bai yanta ba kaga akwai sauran bauta jikin wannan mutum to shi ba zai fitar da zakka ba mun gane ko haka kuma bawa komai dukiyan shi ba zai fitar ba domin shi ma dukiyan wani ne fi zalika kullihi cikin dukkanin wannan abin da aka ambata ba zai fitar da zakka na duki na kuɗi ko na kayan gona ko na dabbobi ba faiza utika to daga ran da aka yanta bawa bawan kuma da dukiyan shi an yanta shi da shi da kayan shi komai da komai to falyata nif haulan sai ya fuskanci shekara guda sabuwa daga ran da aka yanta shi in shekara ta kewayo da wannan dukiya nashi sai a cire zakka bi ma'ana an yanta shi na da dukiyar da ta kai yin zakka mun gane ko kaman kuɗi kamar dabbobi da sauransu to shi kenan in shekara ta kewayo kaga wannan dukiya ta shekara a hannunsa kuma shekar dukiyar nan nisabi ne to shi kenan sai a so mu cire zakka a wannan lokaci lamin na kwaliyata ne haulan min yau mu izini bima yamliku yawa da abin da ya mallaka min malihi na dukiyan shi wala zakata ala ahadin fi abdi hakan nan kuma babu zakka akan wani akan wani fi abdihi a cikin bayinsa bi ma'ana bayi ba a cire zakkansu duk da cewa an lissafa su kan cewa dukiya ne na me shi amma ba a lissafin su wajen fitar da zakka mun gane ko ba zai fitar da zakka akan bayinsa ba wa khadimihi ko kuma masu yi masa hidima wa farasihi ko kuma dokinsa wa darihi ko kuma gidan shi hakan nan duk wa'annan ba a cire musu zakka komai tsadan gidan in ka zo fidda zakka baka lissafin sa cewa yana cikin dukiyoyin ka wanda zaka cire musu zakka wala ma yatakhizu in yata haka na abinda ake rukon su na na ado mun gane ko a'a lilqin yati ake rukon su na abin nan na tsaron larura min minar riba'i na daga na daga gidaje wal urud da kuma sauran kayan tarkace ba an rike su domin kasuwa ba a an rike su wannan na ajiya ne to su ma ba a fitar musu da zakka abin da ya shafi gidaje gonakai motoci kamar mun yi bayanin shekaran jiya yawa in dai an an saya ne an ajiye su to wannan babu zakka a kai amma in an saya ne domin a sayar sai kasance kai dan property ne yawa duk gidan da aka gani a wajen ka kai na sayarwa ne ka san in dillali ya shahara gidan shi ma na sayarwa ne to wannan dillanci ya yi tsayi kenan eh gidan shi ma sai a sai da shi so gida baya tabbata a hannun ka fili baya tabbata a hannun ka amma duka naka ne amma ana jiran wane ne mai saya ya zo a sayar mishi to wayannan in ka zo shekara ya kare zaka lissafe su cikin dukiyoyin ka wanda zaka fitar musu da amma in kuma kai kawai kuɗi ne ya ishe ka yau ka sayi wannan gidan gobe ma ka sayi wancan duk ma wanda ya zauna a gidan ma ya zauna ya zauna kyauta babu ma bacin haya kai aje ma kana ba da haya din to waɗannan gidaje da filaye na gonakai da ake ba da su haya ko kuma ake noma a cikin su duk babu zakka a kai ba za ka lissafa suka ce to bari na haɗa lissafin wannan na haɗa shi da dukiyan da yake hannu na fitar da zakka ba wayannan duka babu zakka haka motocin da suke haya mun gane ko kana da motoci da yawa wanda suna yawo akan hanyar nan na neman kuɗi to su ma ba za ka lissafa su cikin dukiyar ka ce za ka lissafe su wajen fitar da zakka ba a babu zakka a kansu mun fahimci wannan ko wala fi ma yi ta lillibasa haka na ma abin da ke rikon su na kayayyakin sawa su ma duk babu zakka a kansu mun gane ko wani za a ga daga rigan shi hulan shi takalminsa duk shiga in zai fita zai sa kayan sama da dubu ɗari biyu to duk babu zakka akan wayannan kayayyaki ɗin yawwa minal hulli na daga kayan ado duka babu zakka a kai to wannan shi ma an gama wa man warisa arban duk wanda ya gaji wani kaya shine wani au hibalahu ko kuma aka masa kyautan shi mutum ne yau ya ci gado, ko kuma yau aka yi masa kyauta, mun gane ko, an rufiya min ardihi, ko kuma yau sai gashi ya samu a ƙasan shi a inda yake ya samu wani abu. Mun gane, fa zakkahu ya yi nufin fitar da zakkansu, bi ma'ana wa'yannan abin da aka bashi na kyauta ya kai zakka yau. An bashi abin da ya kai nisabi ko ya fi nisabi. ko kuma abin da ya gada yau ya kai zakka ya samu nisabi ko kuma abin da ya fi nisabi ko kuma a yau a ƙasan shi ne sai gashi wani arziki ya fito za mu yi maganan irin waɗannan arziki ɗin za mu yi maganan zakan zakan kuza ba tukunna eh za a yi batun zakan kuza da kuma kana tona-tonanka a gida ka tono arziki ko ka tono dukiya ko ka tono zinari ana kiran shi rikas kenan wato binnan mutanen farko suna da dukiya za su sa a tukunya sai su binne to yau kai sai ka tono irin wannan duk da akwai zaka a kai mun gane ko irin wannan tsintuwa da ake yi to wannan mala yace fala zakata alaihi fi shay'in min zalika hatta yuba'u babu zakka a kansa cikin wani abu na wannan hatta yuba'u har sai ranan da aka sayar wa yastaqbil bihi hawlan sannan kuma aka fuskanci shekara da shi shine zai so mu fitar da zakka min yawmi yaqdibu samanahu daga ranan da ya karbi kudin wannan kayayyaki to sai a fuskanci shekara daga nan kuma sai a so mu fitar masa da zakka wannan saɓanin kai ne kake da dukiyan ba wai an baka bane ba wai ka gada bane a kana da dukiyan da daman ta riga ta kai zakka mun gane ko zai yi kama da wancan karatun da muka yi jiya wanda yake bin bashin abin da ya kai zakka ran da aka biya shi wannan bashi din zai cire zakka ne na rana ɗaya yawa amma ba zai zo yana lissafi yau watan zakan shi ya kama ya lissafa to ina bin wani dubu kaza ina bin wani dubu kaza saboda haka zan haɗa lissafin da kuɗin da yake waje na in cire musu zakka ba a yin haka yau wancan da ka bada shi bashi bai zanto naka ba har yanzu sai ranar da ya dawo to ran da ya dawo har in ya kai a cire masa zakka to sai ka cire zakka na shekara ɗaya ko da bashin nan ya kai shekara goma a inda ya tafi mun fahimta ko to amma wannan shi baka shi aka yi sai yau aka baka a gado sai ka ci gadon gida mun gane ko irin gidajen Jos masu tsadan nan kai kuma kana zaune a nan kaga dai baka je can ka zauna ba watakila to sai ka zo ka sayar to in ka sayar din ba wai a ranar ne zaka ba da zakka ba shi kuma wannan tun da baka shi aka yi ko gada ka yi sai shekara ya kewaye bambancin su da wancan kenan yawwa ina ne muke an ba gama da nan ko na'am hatta yi ba wa yasa gwalbi haulan komai to to wa fi ma yakhruju min al min al ma'adani akwai zakka cikin abin da ake fitarwa na daga ma'adinai kaga batun kuza kenan da mana zai da wane ne da wane ne min zabin na zinari au batin ko kuma azurfa to zakatin shi ma cikin su akwai zakka yaya za a fitar da zakkan ko kuma yaya ne kiman shi wannan dukiya da zai kai zakka idza balaga wazna 20 dinarin in ya kai wazanin dinari 20 wanda in wannan zinari da aka fito da shi fitowan farko sai gashi kudinsa ya kai wazani na dinari ashirin ko kuma abin da yake na zakkanmu a yau miliyan kusan miliyan goma sha biyu yawa to nan farko giran farko da aka ciyo sai aka samu za a sai da kuza na miliyan goma sha biyu to zakka ya hau kan kuza ya hau kan manazai ya hau kan wane ne ya hau kan wa duk abin da za a lissafa inda aka sa aka tono shi mun gane ko za balaga wazin ishirin dinaran aw kamsatu uqiya awakin ko kuma kai uqiya biyar na fibatin in azurfa ne fa fi zalika rubul ushri shi ma za a cire rubul in ushri kamar yadda ake cire ma kuɗi hakan nan za a cire mishi an ciro abin da an soma ya ciro wato abin da ya kai na miliyan goma sha biyu to shi kenan sai a raba miliyan goma sha biyu gida arba'in a ɗauki kashi ɗaya a bayar zakan shi kenan to waka zalika hakan nan fima ya ba da zalika abinda za a fitar bayan wannan a wannan ramin muttasilin bihi wanda yake yake jone da wancan wanda aka cire na farko shi wato yau da za a tona ramin kuza amma fitar da kuza na giran farko sai ba a ciro abin da ya kai zakka ba mun gane ko a giran farko bai kai zakka ba sai aka ciro tunda mun ce nisabin zakkan ya kai miliyan sha ɗaya da wani abu zuwa miliyan sha biyu to giran farko da za a tono sai bai kai zakka ba sai aka tono na miliyan goma to babu zakka akan wannan mun gane ko to hakan kuma duk abin da za a yi ta tonowa tunda wannan na farko bai kai nisabi ba to sauran ma ga baki ɗaya babu zakka a kansu. su komai ko da an ciro na miliyan dubu. Mun gane ko? Amma sai farkon cirowa giran farko sai aka ciro na miliyan goma sha biyu. Kaga an samu nisabi. To duk abin da za a ciro ƙarshe ko da na naira ɗaya ne sai an cire mata zakka. Eh, saboda wannan farkon an riga an samu nisabin. To duk abin da ya fiyo bayan shi kuma gobe ma an zo an sake cirowa na miliyan biyu da zakka jibi ma na miliyan ɗaya shi kuma a ranar ne a wajen ne ake fitar da zakkar mun gane ko ba sai za a zo ne a ce za a ajiye sai shekara ta yi ba a'a a kowanne gaba da aka ebo a wannan gaban za a cire zakka in fact a wajen za a cire zakka a ba da shi wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata 'yan mining ɗinmu su sani yawa wasu in suna lissafin sabosami ya tsaya kan wannan dosami bai tsaya kan wannan ba a sake dubawa domin komai babu abin da ba a bayyana shi cikin littafi ba mun fahimci wannan ko to haka za a yi ta fitar da wannan zakka din shine mutasilin bihi wa in kalla komai karancin abin da aka ciro in dai cirowan farko an ciro abin da ya kai zakka na biyu na uku na hudu na biyar komai kankantan shi to shi ma sai an fitar masa da zakka amma in na farkon da aka ciro bai kai zakka ba shi kuma komai yawan shi da za a ci gaba da cirowa a ƙasa shi kuma babu zakka saboda nisabi a nan sama ba a same shi a farko ba mun fahimci bambancin su ko yawwa malam ya ce fa in kada anailuhu biyadihi وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة to ana tono ana tono ana ta ce ana ta ce shikenan sai ya kare cinin kada alaihu ne samun wannan kuza ko wannan mara zaki ya tsaya eh biyadihi a hannunsa wata da a gairu sai sake sabon rami ko yanzu an ce an sake sa rami an je an yi cilli an samu akwai kaya aka sake budawa to lan yakri shay'an ba zai fitar da komai ba a cikin wannan rami hatta ya bulga ma fihi zakata har sai ya isa abin da ya kai zakka a ciki to anan ne kuma sai a soma mun gane ko to wannan shi ma an gama da shi anan malam yace wa tukazul jizyatu ana karban jizya min rijal ahli zimmati daga maza maza ba mata ba amma na suwa ahli zimmati wanda aka kulla alƙawarin za a zauna lafiya da su amma su ba musulmai bane za su ba da abin da ake kiran shi jizya kamar haraji kenan za a yanka musu kowa za a yanka mishi albaligi na mazajen ma balagaggu a cikinsu wala to kazu ba a karɓan wannan jizya min nisa'ihim daga matansu wa biyanihim da 'ya'yansu ƙanana wa abidihim da kuma bayinsu wa to kazu ana karɓan irin wannan min almajusu daga majusawa mun gane ko wa min nasarar arabi da kuma nasara amma larabawa duk ana karɓa to wal jizyatu jizyan nan nawa ne ala ahli zabi in dai masu amfani da zinari ne to arba'u da nanira za su ba da dinari hudu ne wa ala ahli warqi in kuma masu aiki da azurfa ne za su ba da arba'una dirhaman za su ba da dirhami arba'in wa yukhaffafu ana rangwantawa anil fakir akan wanda ba shi da shi mun gane ko wanda ba shi da shi ana yi masa sauki ma a wannan din wa yuqazu ana karba min min min man tajara daga wannan wanda yayi ijara shine kawo kasuwanci minhum daga cikin su minal ufiqi la ufiqin wato yana iya zamanto shi dan kasuwa ne ibuka daga nan yaje ya sayar nan ya koma can yaje ya sayar nawa ake karba ushra samani ma yabi'uhu shine ushirin kuɗin abin da ya je ya sayar ya zo ya ebo kayan shi ya zo ya yi kasuwa a nan to za a lissafa nawa ne kayan na nawa ya sayar ya sayar da kayan miliyan goma to za a karɓi wannan haraji a miliyan goma wato ɗaya bisa goma wannan kuɗi mun gane ko za a karɓi wannan wa in ikhtalafa fi sanati miraran ko da a ce ya je ya dawo a cikin shekara ya dawo so uku so hudu dai duk kasuwan da yayi za a raba wannan kuɗi gida goma a ɗauki kashi ɗaya ba shi kashi tara wa yana mali da'ama khasatan in ko abinci ya ɗiba fa sai ya kai ila makkata zuwa ga makka wal madinatu ko kuma zuwa madina khasatan nan kawai ya nufi kasuwancinsa ya ebi abinci ne daga nan zuwa maka ko kuma zuwa garin madina to nan kuma za ba da nisful ushiri zai ba da rabin ushiri mun gane ko ushiri mun ce shine a kasa dukiya gida goma to in an ɗauki kashi ɗaya daga cikin gida goma nan sai a sake kasa shi gida biyu to ya ɗauki kashi ɗaya shine jizyan shi wato harajinsa kenan na wannan kasuwa ko kuma ka ce in an ce nisful ushiri a kasa dukiya gida ishirin min samani na daga dukiyan shi وتوقظ ويوقظ من تجار الحربيين هكذا انا كربا kuma daga attajiran na harbiyina kafirai ne wanda ake yaki da su ana karban ushur wato ushurin ne gabaki daya mun gane ko ko ina suka kai kaya kawai za abinda suka sayar za a raba wannan dukiya gida goma a dauki kashi daya illa an yanzulu ala aksarin sai dai inda suka ce a'a mu za mu bayar ma da abin da ya fi ushiri ku bar mu zo mu sai da kayan mu amma za mu iya ba da percentage din har zai fi ma 1 over 10 yau in kun yarda mu dai mu shigo mu sayar saboda me su ana yin yaki da su ka ba za a bar su su ba za ka dauko kunama ka sa a wandan ka ba yawa to saboda haka amma su kuma suna so sai sun yi wannan kasuwanci sun san kuma ana karban 1 over 10 Zace mu za mu zo mu kawo kayan kasuwancinmu amma mu za mu iya bada ma 3 over 10. To wannan kaga ashe daga nan ne za ka fahimci ba za ku bari haka kawai gidan ƙasarku ta zamanto na kowa da kowa ba. Sai a yaƙe ku ta nan, mun gane ko? Ka duba fatin a wancan lokacin kaga yadda tanadin da musulunci ya yi. In an ce kowa har sai an karɓa haraji akan kayan shi ashe kaga akwai wanda za su sa ido har ya gama kasuwancinsa an san menene ya shigo da shi ƙasar an san yaya za a yi an san nawa ya sayar sannan ma an karɓi haraji a kai karɓar harajin ba wai kawai a samu kuɗi ba ne a kiyayewa ne na me yantin ran da ya shigo har ranar da zai fita za a yi ta kiyayewa amma ku bar ƙasa ka kawai kowa ya shigo ya yi abin da ya ga dama to dole za zuwa ci ku da yaƙi kuna kwance ba ku san na farko ba ku san yaya abincin ku yake ba ai lalacewa ta kai lalacewa ce ƙasa sai ta je ta siyo abinci ma daga wani waje lalacewa kai lalacewa so da ku san menene za a kawo ku ci ba in ka je ƙasashe irin na su Amerika su saboda su tabbatar da ana yin noma ɗin in aka yi noman ƙasar ne take zuwa ta sayi abinci a wajen manoma ta je ta ajiye mun gane ko ba za ta yi da shigo mata da shi daga waje ba so da bata san wani guba za a saka a kawo ba sai ta je ta ajiye in har abincin ma ya ɓace maimakon ta ɗauka ta ba ma jama'a ta dawo da shi cikin ƙasa a ci sai ta je ta watsar da shi a teku ma ga baki ɗaya kowa ma ya huta ita ba ta yi asara ba saboda me ta san menene take ci sannan kuma waɗannan da suke nomawa ta bar su akan sana'arsu amma kamar yadda muka san mu take sai a siyo abincin sai a zo a kawo ko kuma wannan da kuka dogara akan wannan shine sana'an ku kaga babu yanda za ku yi saboda wanda aka shigo da shi yafi naku a mun gane ko ko kuma a kawo yanda za a yi noman shi kuma ya gagara to wannan har yanzu ƙasa ba ta zauna ba Najeriya kan ba ta zauna a mazaunin ƙasa ba mun gane ko illa yanzu lu ala aksar min zalika to sai dai lokacin da suka ce ku bari mu shigo da kayan namu mu ba ma 1 over 10 za mu bayar ba za mu ba da 3 over 3 3 over 10 wato uku bisa goma na duk abin da muka sayar riban za mu ba ku shi to kaga anan dole za a saka ido za a san me suka shigo da shi za a san su waye suka saya su waye aka sayar waya aka sayar din duk za a gane amma mu yanzu gabaki ɗaya Najeriya duk wata bola da ta yi yawa a ƙasan turawa ina ne za a kawo ta ta yi ciniki shine Najeriya. Mun gane ko? Ka duba kayayyakin sawan mu ga baki ɗaya an kashe wannan an koma gwanjo. In ma ka ce ba gwanjo ba ne a yadi ne ka je ka saya ba a ƙasar ka dai aka yi ba. Can aka je ɗan uwan gwanjon ne shi dai kawai ba a sa shi daga can ba. Mun gane ko? Amma ka dube mu daga kafanka har zuwa hulanka. Duk babu wani wanda kuka yi a nan ƙasa in ma ka ci a nan ƙasa aka yi to an je an kawo material ɗin ne kawai aka zo aka yi ana ba na ku ba so duk mutum ko a gida ne in baka tabbatar da hanyar da za ka ci abinci ba baka san ta yaya ne yau zan ci abinci ba baka da wannan definition na hanyar cin abinci to har yanzu wannan wannan inda aure ma kada a bashi aure yanzu neman aure ba babu hanyar da shi zai ci abinci sannan a ɗauki ya a bashi shi kan shi bai san ta ina zai ci abinci ba yau da ya tashi kai kuma ka ɗauko ya ka zo ka bashi a mazaunin aure to me zai ce da ita ya wannan bai kai yin aure ba kama kane ya tambayi sana me sana shi yana bige-bige ko yana kama kane a wannan ya je nemi sana'a neman sana'a ya fi masa muhimmanci akan neman aure a lokacin na'am malam yace wa fir rikaz a cikin rikaz shine muka yi magana shi ma akwai zakka huwa huwa huwa dibnul jahiliya shine shine shine wato binnan binnan jahilai to shi kuma idan ka je ka ci karo da irin wannan ana kiran shi kunkurin zinari wasu sukan sa shi su ajiye zinari ne suke binnewa wasu kuma kuɗaɗe ne wasu kuma tagulla ne za a je a binne shi to idan ka je ka ci karo da irin wannan ka tono shi to abinda za ka fitar a wannan rana alkumusu za ka cire ɗaya bisa biyar mun gane ko ɗaya bisa biyar na irin na, na wannan dukiya a ranar da ka ciro shi a ranar zakkan shi kenan alamar asabahu yana kan wanda ya same shi duk wanda ya samu wannan yana ciro shi daman shi ba wai ma'adini bane ajiya ne wanda yanzu ba san wane ne mai shi ba mun gane ko sai ka ci karo da shi to shi kenan ka ɗauko wannan aka buɗe aka ga ga abubuwan da yake ciki aka auna sai wannan ya kai miliyan ɗari biyu to a ranar sai a cire miliyan ɗari biyu sai a cire miliyan biyar shine zakkan shi shikenan za a a'a za a raba gida biyar miliyan 500 aka raba gida biyar kaga miliyan 40 40 kenan to miliyan 40 za a cire sai a bada zakkan shi a wannan ranar kuma an gama kenan mun gane ko wannan ma daga nan kuma zakka na abin da ya shafi kuɗi ya ƙare za mu shiga zakka na dabbobi insha Allah abin da muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin manomi eh na eh dubu talatin an bar maka dubu saba'in to ka gani ai shi ne ake kira wato in kana da security wanda za su suke gadin ƙasa to abubuwan da ake so a samu masu yin gadin suna da yawa kana da security na sojoji masu gadin ƙasa to sai an samu wato food security security akan abinci abincin ma ka san wanne ne za ka ci mun gane ko saboda haka to babu abincin da ya fi kuwa kamar wanda ka noma shi da kanka shine ya fi tabbacin tsaro ya fi tsaro a ciki to shi yasa suke dagewa wajen wannan noma ɗin dai ƙasa mai kan gado to za ka samu tana noma abin da take ci sai dai ƙasashen da su kuma babu dama su yi noma yanzu kamar ka ɗauke ƙasan ƙasa mun gane ko ita duk baki ɗaya kan rairayi take in ka ga bishiya ma wato ta roba aka yi to amma yanzu sun tashi sun ba zama wajen shuke-shuke a eba wannan ƙasa a ji a nemo ƙasa daga wani waje a zuwa zuba a yi kuma noma a kai haka nan ƙasashen libya ɗin nan da haka suke babu abinci sahara ne a lokacin shugaban su wanda aka kashe ɗin nan gaddafi to haka ya jawo musu teku gaba ɗaya zuwa ƙasar sai kasance su ma suna noma suna dogaro da kansu ta hanyar abinci amma domin me a shi dan adam ga baki ɗaya abinci yana ɗaya daga cikin abin da ya fi mu'amala da shi bakar rayuwa babu abinci mun gane ko to so da haka a cutar da kai ta hanyar wannan abinci shi ya fi sauƙi yanzu ka duba abubuwan da ake sha ɗin nan ga su nan iri iri iri daɗa zuwa ma suke yi mun gane ko to guba da yake cikinsu da abin da yake lalata jiki yana da yawa a ciki mun gane ko to dole ne a kiyaye wannan hanya abinci a samu security abinci a samu security a lafiya shi ma sai an samu security lafiya ka san wane ne likitanka an ba ka ba ma makiyinka ciki ya je ya farɗe har ga nan baka dawowa dama yana nema ya kashe ka shikenan ka kai kanka mayanka ka dawo ka gani to shine da abin da ake faɗa ma jama'an musulmai a tashi irin waɗannan harkar lafiya ya zamanto muna gaba-gaba ko zaka shiga alal misali cikin jos nan muna cewa muna da yawan kan lissafa asibitocin musulmai an kai irga uku to da wuya ka yi irga na hudu amma ka je ka ga nauyin da ba musulmai ba ka je ka ga nasu irin asibitocin da yake a wannan waje din irin lissafa asibitoci sama da goma manya-manyan asibiti ga manya-manyan likitoci a wajen to kuma kunce za ku yaƙe su mun gane ko kunce an ɗaura yaƙi tsakani amma can ne kuma kuke zuwa aje a yi jinya to ba nan wajen sai a ƙara samun cikin sauƙi kifi daga sama ga shashe ya sauko ka gani su sun nan na zahiri ana hayya hayya can kuma suna nan a kwance sai kun kai ma sai kun biya da kanku ku biya kuna roƙo kuna godiya washe gari ku zo ku ɗauki gawanku Allah ya sauwaka to dole ne a tashi da gaske wajen samun wannan hanyar lafiya ya za mu yi da shi abinci ya za mu yi da shi tsaron gari ya za mu yi da shi dole sai an tashi da gaske ba a yi da wasa a wannan duk wanda zai yi shugabanci ya san waɗannan abubuwa su ne manya-manya a cikin abin da Allah ya ɗora mishi tsaron rai tsaron lafiya tsaron dukiya wayannan su ne manya-manyan abu saboda haka da kai kuma ya ce inni la agrisu a yadi fi arbi a idda'i wato rashin karatu yana damun mu shi mai makama abin da ya ce kenan inni la agrisu a yadi fi arbi a idda'i ni ba zan je in in dasa hannuna a ƙasa a ƙasan abokin gabana ba to ka ɗauki dukiyarka ka je can ne ka je kai kamfaninka rana ɗaya sai a kone ta ka je ka yi shagonka rana ɗaya sai a kone ka gani to duk wayannan abubuwa abubuwan da zamu lura da su kenan ina an ɗauki shanu daga arewa an kai kuda an ji an ƙona mota an ƙona mai mota an ƙona dukiya dan me yasa sai mun kai sai mu bar kayan mu a nan in sayar da sai sun ci nama su zo nan su saya da kansu su tafi to amma ina saboda ba mu da tsari ba mu da komai motan mu ne kuɗin mu za mu saka mu ɗauka mu je mu ba su shi bashi ran da suka sayar su turo mana da kuɗi ta ga fa inda fa muka kai su ko nasu ba mai san mu je mu dauko ba ko kai saka je ka dauko manja sai dai ka je da motanka ka je ka ba da kudinka ka siyo ka dauko ka kawo kai kuma masaranka ka dauka da motanka ka masaranka ne motanka ne ka kai ka ba su bashi so to su duk wannan abu ne wanda ya kamata mu dudduba a tsakaninmu Allah ya taimake mu صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين